الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا السلام عليكم ورحمة الله يومنا 26 ga watan Rajab shekara ta dubu ɗaya da takwas to ashirin da takwas shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha tara ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku za mu tashi gabar almaki walmadani wato surorin makka da na madina ko wahayin makka da na madina a cikin littafin mabahis fi ulumil qur'an mala yace tulil umamu ihtimama hal balik dukkanin al'ummu sukan mai da kai kware da gaske sukan mai da himma madaukakiya mai kaiwa matuka bilmuhafazati ala turasi halfikiri ta yin kaffa-kaffa da kare wato al'adunsu da aƙidinsu da suka gada iyaye da kakanni ko aƙidinsu wai mu kawai mata hadaratiha da kuma abubuwan da su ne suke nuna irin waye wasu da irin ci gabansu kowace al'umma da ta san kanta tana kokari ta tanadi ta alkince ta nuna wa duniya irin aƙidinsu da al'adunsu da irin kama a ce sana'o'insu da gine-ginensu da abubuwansu na tarihi wanda yake abin alfahari ne a gare su wanda tun iyaye da kakanni suka gada wal ummatul islamiyya al'ummar musulunci ahrazat kasbas sabaki sun sun sun sun ci kwallo ko sun dau tuta yana ka ce kasbas sabaki wato karan rigaye kaman aka yi tsere to wanda ya ci tseren shine wanda za a ce ahraza kasabas sabaki kenan kaga sun ciri tuta ko sun ci kwallo ko sun yi zara ko sun yi fice fi ilayataha wajen kulawarsu biturasir risala al-muhammadiyya da abubuwan da aka gada na manzanci na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi sharufat bihi al-insaniyatu jama'a wanda dukkanin ma mutane sun samu ɗaukaka sun samu daraja da wannan abu da annabi ya zo da shi na alƙur'ani da sunna la'anna halaisar risalata ilimin domin manzancin annabi ba wani saƙo ne kawai na koyarwa na ilimi kawai au islahiyan ko kuma gyara yuhaddidul ihtimama biha mada ƙabulil aƙali laha wasu jabatin nasu ilaiha wanda karɓuwar da ya samu daga hankali da amsawar da mutane suka yi masa shine yake iyakance ko ya tantance irin kulawar da za a bashi wato duk wani wanda ya zo da wani tsari na ilimi ko na kawo gyara a cikin al'umma to gwargwadon yadda abin ya dace da hankalin mutane da kuma karbuwar da mutane suka yi wa wannan abin shi ne yake nuna irin kulawar da ya kamata a yi masa da alkin tashi da zane za ga so da yawa dukkan abu dukkan tunani dukkan tsari yanzu wani bai samu karbuwa a wajen al'umma ba to yau da gobe yau da gobe haka za ka ga an yi watsi da shi ya mutu an mance da shi to amma shi tsarin musulunci ba haka yake ba wa inna ma hiya fauka zade hal fikiri wa ususu hal islahiyya shi manzancin manzalar salasallam bayan guziri da yake ɗauke da shi wanda yake na aƙida da tunani na ɗan adam da kuma rukunai na gyaran al'umma da ya ƙunsa bayan wannan dinon addini ne yohamirul albaba wanda yake mamaye zukatu kwakwale wayamta ziju bi habbacin kulobi yake kuma cuɗanya da dukkanin kafafe na zuciya wato abinda yake faɗa shi ne yanzu misali kamar tsarin demokradiyya da tsarin kwamanisanci to kaga wanne ya fi karɓuwa a duniya tsarin demokradiyya saboda saboda tsarin demokradiyya ya fi ɗan kusa-kusa da hankali na mutane ya fi dacewa da ɗabi'a ta rayuwa sannan kuma a duniya mutane sun fi karɓarsa fiye da tsarin kwamanisanci saboda haka shi sa ƙasashe da yawa shi ne suka fi damuwa da wannan tsari kuma ba ta ƙarfin tuwo da tilas ake tilasa mutane to amma kuma ba kowa ne ya karbe shi ba wanda suke yin sun san kawai ba wani addini ba ne kawai dai tsari ne in an ga dama a yi sa kuma kowa yake jagwalgwala shi yadda ya ga dama to kuma akwai abubuwa masu kyau a ciki akwai abubuwa na gari da kuma abin nan to amma shi addinin musulunci ba wai tsari ne kawai na juyin juya hali na a kawo gyara kawai babban da wannan aƙida ce da take dasuwa a cikin zuciya shi ne bambanci shi kodin yana wata demokradiyya ya san ba addininsa ba ce ba tsari ba wani aƙida ba ce kawai dai tsari ne na yadda za a tsara rayuwa to shi ne abin da yake nufi farajidu a alamar huda minas sahaba wa tabi'in to wannan ne yasa za mu ga manya-manyan mutane da suke kan shari'a sahabbai da tabi'ai wa man ba'dahum da wanda suka biyo bayan su yadbituna manazilal qur'ani suna kiyaye da kwalkwale zango-zango na alkur'ani wuraruwa wuraruwan da aka saukar da alkur'ani da lokutan saukar da su ayatan ayatan aya bayan aya za ce aya kaza a maka aka saukar da ita aya kaza a madina aka so aya kaza a hanyar maka tsakanin maka da madina aya kaza lokaci kaza aya kaza ga abin da ya faru ma aka saukar da ita suke kiyaye wannan yuhaddidu az-zamana kiyaye wanda take iyakance lokaci wal makana da kuma wuri da aka saukar da waɗannan ayoyi yace wa hadha ad-dabt wannan kiyayewar imadun qawiyyun wani kakkarfan ginshiki ne fi tarihi tashri' da ake amfani da shi a tari sanin tarihin shari'ar musulunci يستند إليها الباحث في معرفة أصول الدعوة wanda mai bincike yake dogara da shi wajen sanin usulobin da'awa irin salon da ya kamata ya bi ya yi kira zuwa ga Allah wa alwanin khitab da kalar maganar da zai yanda zai fuskanci al'umma wata daraju fil ahkam da yadda aka bi mataki-mataki wajen saukar da hukunce-hukunce wata kalif da dokoki wamin maro ya fi zalika yana daga abin da aka rawaito wanda yake nuna tsananin kulawar sahabbai da bin diddigi-diddigi na alkur'ani aya-aya a rawaito ibn mas'ud ma kala ibn mas'ud radiyallahu abin da ya faɗa ce والله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبر لركبت إليه Allahu akbar to kagan ba sahabe ba ya isa ya yi wannan magana har kuma ya rantse ya ce wallahi allazi la ilaha gairuhu na rantse da Allah da babu wanda ya cancanta abota wase shi ma nazala suratun min kitabillah babu wata sura da ta sauka daga littafin Allah illa wa ana a'lamu aina nazalat na ko na san sai ba face na san a ina aka saukar da ita wala nazalat ko na fi kowa sanin a inda aka saukar da ita ba wata aya da ta sauka daga littafin Allah illa wa ana alamu fima nazalat sai na fi kowa sanin akan me aka saukar da ita yace walau a'lamu anna ahadan a'lama minni bi kitabillah da na san akwai wani wanda ya fi ni sanin littafin Allah tablughul ibl wanda za a iya hawa raƙumi a je inda yake raƙumi zai iya riskarsa da rakibtu ilaihi yace wallahi da na hau na je wurinsa domin na ƙaru da abin da yake tattare da shi na ilimi ko ba wanda ya kalubalance ya ce ni na fi ka sani ko kuma ce masa kai ne baka sani ba ga malam wane ga sahabi wane to kaga wannan ba magana ce ta alfahari ba ba magana ce ta cika baki ba magana ce ta gaskiya da yake faɗanta wanda ya isa ya faɗi haka eh ya isa ya faɗi haka domin yadda ya lazumci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da yawa mutane ɗauka suke shi ɗan gidan ne yawan shige da fice da kai da kawa da yake a gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wadda'awati ila Allah shi sa kuma alƙur'anin kira'o'i na alƙur'ani zaga a cikin kira'o'in nan guda goma ‘yan kaɗan ne wanda a isnadin babu shi abdullabi na mas'ud dukansu ma in babu a wannan isnadin tun da hanyoyi ne daban-daban za ka ga yana cikin wannan yana wannan isnadin yana wannan isnadin tumala ya ce wa da'awati ilallah kira zuwa ga Allah tahtaji yana da bukata ila na hajjin khasin zuwa ga wani tsari keɓaɓɓe fi usulubiha wajen yin kiran idza a kulli fasadin daura da kowace barna fil aqida a cikin aqida wata shari'a da shari'a wal khuluq da halaye wasuluk da tsarkake zakatu wala tufridu takalifaha bata wajabta dokokinta ita shari'a illa ba da takawinin nawati salihati laha sai an riga an samar da wato al'umma da suka dace suke a shirye za su iya karɓar wannan shiryar da wannan koyarwar wato ma'ana abin da yake nufi shi tsarin addinin musulunci tsarin alkur'ani ba rana ɗaya lokaci guda kawai aka saukar da dokoki ratatatatata a'a sai da aka rinka yau mutane tarbiyya kowace doka kafin a saukar da ita sai da aka yi musu tarbiyyar da imani yadda su a zuciyarsu yadda ana saukarwa dama a shirye suke su karba kamar yadda wani asar na na isha radiyallahu anha take cewa da a ce lokaci guda Allah ya saukar da cewa kar a sha giya to da za su ce ba za mu iya barin giya ba kuma akan kar a sha giya wasu za su ki shiga musulunci ce in dai sai an daina shan giya to wannan addinin ba da mu ba to amma sai Allah ya saukar mataki mataki mataki mataki farko yas'alunaka anil khamri wal maisir suka yi tambaya me hukuncin giya me hukuncin caca sai aka ba su amsa fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas to to akwai zunubi mai yawa da kuma ɗan wani amfani da masu shan suke cewa wai akwai amfani a ciki amma wa ismuhuma akbar min nafihima illar da take cikin giya da caca tafi wannan ɗan amfanin da su suke zato akwai a ciki to wasu sai suka ce a to abinda illarsa tafi amfaninsa yawa me amfaninsa a rabu da shi mana shikenan sai aka zabge aka rage masu sha sai kuma mataki na biyu sai aka ce la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun inda kuna cikin maye kar ku kusanci sallah har sai kun watsake kun san me kuke faɗa to wanda in ya sha giya da azahar ba za ta sake shi ba har la'asar to zai haƙura ba zai sha ba sai bayan la'asar kan magariba ta sake shi wanda in ya sha magariba kan zuwa isha ba ta sake shi ba to zai haƙura sai an gama isha ya tsotsa to dimma kowar da ya yi kan asuba ta sake shi to kaga idan kullum zai sha kwalaba biyar yanzu an rage kwalaba biyu zai rinka shan uku to da haka da haka a hankali ma wani ma sai ga kawai shi ta ma fita daga ransa to daga nan sai mataki na ƙarshe sai Allah ya ce innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan fastanibu la'allakum tuflihun to shikenan kwata-kwata sai aka haramta giya yace inna ma yuridu shaitan an yuqa bainakum al'adawata wal baghdha fil khamr wal maisir wa yasluku an zikra wa anis sala fa hal antum muntahun shin za ku daina sai suka ce mun daina mun daina intahaina rabbana intahaina rabbana wa tarbiyatul labinati sai an tarbanyi tubala allaci ta akhuz ala atiki halqiya wa biha kafin a saukar da dokokin sai da aka yi tarbiyya ta aqida yadda da dokar ta zo za a karbe ta sannan aka yi tarbiyyar mutanen da za su iya yada da koyar da wannan aqida allati ta akhuzu ala atiki atikaha alqiyam biha wanda za su dora wa kansu tsayuwa da wayannan dokokin wala ta sunnu ususa hatta shari'iyya ba sa sunnanta ko kafa tuwassansu na shari'a wa nuzumi hal ijtima'iyya da tsare-tsarensu na zamantakewa illa ba da taharatul qalb sai bayan an tsarkake zukatu wata hadidul gaya kuma an tabbatar da mecece ma manufar wannan doka ko wannan ibada ko wannan shari'a hatta ta kunan hayatu alahudan min Allah wasiya yanda rayuwa za ta kasance a bisa shari'a daga Allah da kuma basira wallazi ya qara'u alqur'ana alkarima dan mutumin da yake karanta alqur'ani yajidu lil'ayatil makiyati hasa'isa zai san ko zai ga ayoyin maka suna da wasu abubuwa da suka keɓanta da su laisat lil'ayatil madaniya wanda babu su a cikin ayoyin madina fi waƙa'iha wajen amansu aman ayoyin amo ba amai ba amon ayoyin da tasirinsa a zukatu wa ma'aniha da ma'anoninsu wa in kana tisaniya mabaniyatin alal ula duk da dai surorin madinan su ne na bin an gine su ne akan na farkon fil ahkam wa tashri wajen hukunce-hukunce da shari'a ma'ana yawanci surorin ayoyin madina zaka ga suna magana ne akan hukunce-hukunce na makka kuma magana ce ta aƙida aƙida imani da Allah da ranar lahira da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam to kuma kaga ai na makan su aka fara saukawa su ne foundation su ne gini sai da aka yi gini kamar a ce haya kailinta to na madina kuma su ne ƙarashen ginin har rufe har shafiya har kyamare har komai da komai to kaga idan foundation bai yi ƙarfi ba idan garukan ba a ɗaure su da filoli ba da lintoci ƙwarara ba ginin da za a ɗora kai zai tsaya ta gaba zai tsaya ba shi ne misalin cewa surorin madina ko ayoyin madina an gine su ne akan ayoyin makka fa haisu kanal qaumu fi jahiliyyatin a lokacin da mutane suka kasance a cikin jahiliya tu'mi wa tusir wanda tana makantar da su tana kurmuntar da su يعبدون الأسماء أصنام أوثان سنا بوتا غماكا ويشركون بالله سنا إن شركا دا الله وينكرون الوحي سنا إنكار وحي ويكذبون بيوم الدين سنا كرية القيامة وكانوا يقولون حما تشيوا سكي أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون yanzu idan mun mutu mun zama turbaya da kasusuwa mu ababen tashi ne za a iya tashinmu waye zai iya tashinmu suna cewa mahiya illa hayatuna duniya ba fa komai ba ne rayuwar nan sai rayuwarmu ta duniya na mutuwa na haya mu mutu mu rayu mu mutu mu rayu wasu na shigowa wasu na fita wasu na fita wasu na shigowa wa ma yuhlikuna illa dahar babu abin da yake halaka mu sai zamani kawai yau da gobe ce take karar da mu in an tafi an tafi kenan babu maganar a ce wai za a dawo wani wajen suka ce wa ma na hana bima ba sai mu ba wanda zai tashe mu ba wani maganar tashin mu da za har ma su yi mamaki su ce awa aba'un al-awwalu a yanzu haɗiyayenmu da kakanninmu da kakannin kakannin wanda suka mutu da za a iya tashinsu sai Allah ce ƙul innal awwalina wal akhirina lamajamu'una ila miqati wa min ma'lum da na farkon da na ƙarshen duk za a tattara su a lokacin da aka sa da wurin da aka ƙayyade shine ranar alkiyama har sukan ɗaukashi su ce manyan huyar izama wajiyar rami yanzu wannan ƙashin waye isa ya raya shi wannan wa ma ya san ƙashin wace dabba ne ta yanzu waye zai iya raya shi ya da da shi yadda yake sai Allah ya ce ba su amsa kul ce ne yuhuyi hallazi an sha'aha awwala marra wanda da babu mai kashin ya halicci mai kashin to shine zai dawo da mai kashin kuma waye san kashin waye to ai wannan mutum za a tambaya amma shi Allah huwa bi kulli khaliqin ya san komai ala ya alamu man khalaqa mahalici ya san duk ya alamu makhluqatihi ya san da abubuwan da ya halitta wahum aliddawa fil husuma kuma su mutane masu taurin kai da husuma ahli mamaratin masu tsananin gaddama wala jajatin fil qawli da taurin kai a magana an fasahatin wa bayanin tare da suna da fasaha da iya magana amma suka kafe akan ra'ayi to sun kafe kenan haisu kana laƙaunin kazalik to da ɗabi'arsa ta zama irin haka na zalal wahayul maki kawari'a zajira wahayi da ya zo daga ya zo a maka ayoyin maka sai suka zama masu ƙwanƙwasawa zajira masu tsawatarwa wa shuhuban suka zama wasu taurari ne masu wuta munzira masu barazana wa hujjajan kati'a wasu hujjoji masu yankewa da datse bakin duk wani mai magana yuhattimu wasaniyatahum fil aqida yana rugurguza aqidarsu ta bautar gumaka wa yad'uhum ila tauhidil uluhiyya wa rububiyya yana kiransu zuwa ga tauhidul uluhiyya ta Allah a cikin bautawar rububiyya da ta Allah a cikin ayyukansa wa yahtiku astara fasadihim yana keta sitira barnarsu wa yusaffihu ahlamahum yana wawaitar da hankulansu wa yaqimu dalailan nubuwa yana tabbatar da dalilai da hujjoji na tabbatuwar annabta wa ya zaribul amsilata lil hayatil akhira yana sanya misalai ga rayuwar lahira wa ma fiha min jannatin wa nar da abinda ke cikinta na aljanna da wuta wa ya tahaddahum kuma yana kalubalantar su ala fasahatim duk da fasahar da suke da ita yana kalubalantar su bi an ya atubi mislil qur'an in sun isa su kawo irin alqur'ani wa yasuqu ilaihim qisasal mukazzibin al-gabirin yana koro musu kissoshin masu ƙaryatawa waɗanda suka gabata ibratan wa zikira domin ya zama izina da wa'azi fatajidu fi makiyil qur'an a qur'anin makka zaka samu alfazan lafazazzuka shadidatal qar'i alal masami mai tsananin kwankwasa majiyai taqzifu hurufuha shararal wa'idi harafan wannan ayoyi suna jefa tartsatsi suna jefa tartsatsi na narko wa wasanatal azaba da kuma azaba misali fa kalla kalma kalla arradi'a wacce take mai tsoratarwa azzajira mai dakasawa to a surorin maka zaka ga irin wannan يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه سيأتي كلا كلا إنها لظى نزاعة للشوى نزاعة للشوى كلا faufau wai kafiri yana burin ina ma ya ba da 'ya'yansa da matansa da duk mutanen duniya shi ya kubuta ya su fanshe shi ka ce kalla bar wannan magana inna halaza wuta ce mai babbakawa na za'atar lishawa mai kwaye fata mai kwaye fata kamar yadda muzuru rikakken muzuru yayin da aka zo za a kama shi idan ya irin kumburin nan ya yi sufa wanda diya yadda ya cafi fuskarsa to sai wata fuska ba ta saba zai kwaye fuskar gaba da to ita duk fata take kwaye kuma ba magana guduwa ta da'o man adibara wata walla kira take tana kiran duk wanda ya bada baya ki karbar wa'azi ya ki karba alqur'ani wa jama'a fa'awa ya tara dukiya ya hana zakka ya kaza da kaza to haka zaka ga kalla wal qamar wal layli idh adbar was subhi idha asfar innaha la ihdal kubar naziran lil bashar hagan kalla ba haka ba ne yadda kuke faɗa walƙamar na rantse da wata inna hal ihdal kubar alƙiyama tana daga ɗayan manya-manyan musibu da ba taɓa ganin irinsu ba naziran lilbashar mai gargaɗi ce ga mutane to haka haka za ka ga kalmomi masu dukan zuciya masu ratsa kunnuwa masu tada tsigar jiki kamar aswasakha fa'iza ja'ati sakha yayin da mai kururuwa tsakara mai ƙarfin gaske wacce za ta iya kurmuntar da mutum ita ce sakha walƙari'a za ka ga a cikin ayon maka alƙari'a mai ƙwanƙwasawa mai bugun zuciya za ka ga alghashiya mai lullubewa musibata ta lullube komai walwaƙiya mai afkuwa wacce dim kawai za ta zo ba zato ba tsammani wa alfazul hijab kuma za ka ga lafazuzzuka na babbaku fi fawatihi suwar a farko-farkon surori alif lam mim ha mim yasin kaf nun sad alif lam ra alif lam mim sad taha duk a surorin makka zaka ga waɗannan wa ayatul tahaddi da ayoyi na ƙalubalanta fa'atu bi ashir suwari mislihi muftarayatin fa'atu bi suratin min mislihi falyatu bi hadisin mislihi in kanu sadiqin la in sama'at al insu wal jinna ala yatu bisras wa la tunsiru kana ba'dhum li ba'dhin zahira wa masir al umam as sabiqa a cikin surorin makka ne ayoyin makka za ka ga bayanin makomar al'umman da suka gabata waɗanda suka ƙaryata manzanni tun daga mutanen annabu nuhu adawa samudawa da mutanen annabu ibrahim mutanen annabu lot mutanen annabu sha'aib fir'auna da mutanensa duka za ka ga ana ta ba da labari ana ta ba da labarinsu ga makomansu fa kullum a hazina bi zambi faminhum man akhazatuhu sayha wa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man aghraqana ce wasu tsawa aka yi musu suka mutu wasu ambaliyar ruwa aka yi suka dilme a ciki wasu iska aka aiko musu ta fata-fata da su duka za ka gani a cikin surori ayoyi da suke a makka wa iqamatul adillatul kauniyya da kafa hujjoji na ɗabi'a wal barahinul aqaliyya da dalilai na hankali kullu hadha dukan wannan najidu fi hasa'isul qur'anil makki muna samun sa a keɓance keɓancen ayoyi na makka wahina takawwanatil jama'atil mu'minati billah to yayin da aka gina al'ummar da suka yi imani da Allah al'ummar da suka yi imani da Allah suka ginu wa mala'ikati wanda suka yi imani da mala'ikunsa wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wa bil qadari kuma suka yi imani da qaddara khairihi wa sharrihi alkhairinta da sharrinta wamtuhinat fi aqidatiha aka jarraba su a aqidarsu bi azal mushrikina da cutarwa ta mushrikai fasabarat suka yi haƙuri wa hajara bi diniha suka ma yi hijira don tsira da addininsu duk mu'assiratan mu'assiratan ma inda Allah wanda sun fifita abin da yake wurin Allah ala muta'il hayati a bisa jiyajiyan daɗin rayuwa wato bayan duk da suka zauna a makka suka sha wahala aka maguza su aka cutar da su wa zulzilu hatta ya ƙular rasulullah zina ma'ahu mata nasarullah aka kirgisa su aka wanke aka batse aka bige aka sake ɗaurewa aka sake cuɗawa suka sha wahala to duk yanzu imanin ya riga ya da sa zuciyarsu ba wani abu da zai zo kuma su bar wannan imanin kuma duk abin da aka ce su yi a shirye suke su yi hina ta kawwana ta jama'a yayin da wannan jama'a ta samu naral ayatil madaniya za kuma mu rinka ganin ayoyin madina tawilatal makati sassansu masu tsawo ayoyinsu su ne makta makta kaga ai maka yawancinsu gajajjeru ne alhaka malhaka wa ma'adaraka malhaka kazzabar samudu wa adin bilkari'a ha gani wallaili idza ya gasha wannan hari idza tajalla wa ma khalaqa dhakara wal unsa kalla wal qamar wallaili idza adbar wasubhi idza asfar haka zaka ringa ganin su arrahman aya allama alquran khalaqa al-insan allamahu al-bayan ash-shamsu al-qamar bi husban to amma da aka zo madina ai kaga ko karatu aka zo yi ana koya wa mutum in aka fara masa da surorin maka ai ƙwar'anin ya fi ƙarfi ko ko haddace mutum ya fara daga alamtara ko daga nasi yana ta tafiya na ta tafiya daga nan har ya zo alibu lafi ai haddata fi ƙwari in koya ka biye ne kawai to sanin bakin ya fi ƙarfi fiye da ya ɗauko dogayen surori da ayoyi masu tsawo irinsu aliblamin irinsu a wani kafin ya je tsakiyar bakara ya sare in yaro ne ya ci sakandare to shi kenan sai a ce a yanzu extra lesson a yanzu wane ne wane ne saboda haka islamiyyar sai ta zama jalojala sai dai a ce asabar da lahadi daga nan kuma da an zo jarrabawa asabar da lahadin ma daga nan dai shi kenan sai zamana ba shi ga tsuntsu ba shi ga tarko shi bai yi kasan ba shi bai saman ba kuma idansa bai yi kwari da zai iya tada baki ba to daga nan za mu gama surorin madina tawilatal makafe masu dogayen ayoyi ne kaga ai ayar da ta kowace tsawo a ƙur'ani a wace sura take bakara makiya ce ko madaniya kaga madaniya shafi ɗaya ce ita kaɗai aya ɗaya tattana walu a hakamar islam za mu ga ayoyin madina suna kunshe da hukunce-hukuncen musulunci wa hudu da hu da dokokin da iyakokinsa wata da ilal jihad suna kira zuwa ga jihadi wal istishhadi fi sabilillah da neman shahada domin ɗaukaka addinin Allah wata fassil usulan tashri'i surorin madina suna bayani filla-filla ga tuwasa na shari'a wata za'u kawa'idal mujtama surorin madina suna sanya ka'idojin zamantakewa ka'idojin zamantakewa da karanta suratul hujurat daga duk suna tsara sura ce madaniya ko aya 18 duk abinda take koyarwa zamantakewa da haƙoƙi ta fara da haƙoƙin Allah haƙoƙin Allah da haƙoƙin manzan Allah da haƙoƙin sahabban manzan Allah sannan da haƙoƙin mutane a tsakankaninsu duk abin da zai jawo fitina da rashin zaman lafiya tsakanin mutane aka bayyana shi la yashar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakaraytum yace in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibo kawan bi jahala fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin yace in ta'ifatan mu'mina qatatalu an samu rigima ya za a warware rigimar tsakanin mutane fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdama al-ukhra faqatil lati tabghi hadda zuwa karshe shi sa wani malami wannan abdalla darraz ne ko anene ya rubuta littafi raka'izul mujtama'ul islami fi suratul hujurat dokokin zamantakewa zaman tare yanda suka zo a cikin suratul hujurat sura ce dauke ta ya dirasa akan to haka muka dubi bakara cike take da ka'idojin zaman tare ala imran nisa haka duk surorin ka koma can ahzab ka koma da bayanin yanayin mutane halayensu da yadda duk za a zauna da su wato haddidi rawabit al'usra kuma za ka ga surorin madina suna iyakance alaƙoƙi na iyali haƙoƙin miji haƙoƙin mata haƙoƙin ‘ya'ya haƙoƙin iyaye hukunce-hukuncen aure da saki da idda da hul'i da ila'i da li'ani da shayarwa da gado duk za ka gani a surorin madina wasilatul afrad da kuma alaƙoƙi tsakanin mutane a ɗaiɗaikunsu iyaye ne makota ne dangi ne wa abudullahi wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wal jari zil qurba wal jari al junubi wa sabil jambi wa ibn sabili wa malakat aymanukum inna allaha la yu'minu kana mutalan fakhura kaga duk alaƙoƙi tsakanin mutane da mutane ga can wasiyar lukuman ɗin nan da yawa ɗansa kaga a ciki yake cewa waksir fi mashi wala ta sa'ir haddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha wannan cikin isra'a kenan ko innaka lan tahriqa al arda wa lan tablugha al jibala tula kullu zalika kana sayyuhu inda rabbika makruha a cikin ita lukuman din ya ce waqsid fi mashiyik waqzud min sautik inna ankara al-aswat la sauti al-hamir wajen mu'amala ta taimako yace wala tabs wala taj'al yadaka magalulatan ila unuqik wala tabsutha kullal basat fataquda maluman mahsura duka sai a surorin madina za ka ga waɗannan wa alaƙacin duwal a surorin madina ne za ka ga ana bayanin dangantaka tsakanin ƙasa da ƙasa alaƙoƙi na dauloli wal'umar da alaƙoƙi na al'ummu bara'atin min Allah wa rasulihi wa azanin min Allah ila allazina atimu fi fasihu fil ardi arba wa in ahadun min al mushrikeena tajaraka fajirhu hatta yasma kalama kan nabiyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al akhirah udhina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir duka wannan international relations diplomatic ties alaƙoƙi da harkoki na diplomasiya kama tafdahul munafiqina kamar yadda surorin madina suke kunyata munafikai wa takshifu dakhilatahum suke tona abinda suke boyewa a cikin zakatunsu tun a farkon bakara Allah ya kasa mutane gida uku muminai da kafirai da munafukai akai maganar muminai a ayoyi guda hudu ko kafirai aya uku munafukai kuwa aya goma sha uku akai musu aya goma sha uku saboda sharrinsu da hatsarinsu can ciki ma aka sake maganarsu ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على أد الحساب وإذا تولى سعى في الأرض ليفسدك ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم الله يتي فحسبه جهنم أكزو آل إمران in an ce wa iza kira ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna cikin nisa'i ne ko cikin nisa alam tallazina yuzumuna naw amna wa uzila kuma uzila min qabl kayriduna an yatahakamu ila taguti wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu shaytan to aka zo nisa'i a nan ne ma aka daɗa fito da su mu zabzabina la'ila ha'ula wa la'ila jemagu su ba sa can su ba sa na kuma aka faɗi makomarsa ar ne ma sai ya fi su jin daɗi a wuta inda ana jin daɗi na almunafiki na fitarakil asfali minan nar aka faɗi sharaɗin karɓar tuwarsu kowa cewa yake in ya tuba kawai an karɓi tubansa amma sufa illallaze na tabu wa aslahu wa bayyanu wa akhlasu dinahum lillah to nan ma ba a ce an karɓa sai ka ce faulaika ma almu'mini dan Allah ne ya san baccin makahu kaga su mu'mini ta ake faulaika atubu alaihim kuma ya ce wa ana tawwabur rahim amma su aka ce sai sun tuba sai sun yi ihilasi sai sun daina munafunci duk da haka inda gaske suke faula ya kama almominina suna tare da mominai ba a ce za a ba su lada ba sai ce wa saufa yi utin lahul mu'minina ajaran mominai kawai randa duk suka fita daga jam'iyyar munafunci suka zama mominai na gaske to sannan ne za su saura amma suna raba kafa ba ruwan Allah da su to aka zo babbar sura mai tona musu asiri zai ce suratul tauba aka yi ta cewa wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum har dai ƙarshe dai Allah ya ce fa su kafirai ne la ta'taziru kad kafartum ba'da imanikum ku munafikai ku daina wani fada wani uzuri da wani kama kaman wani zillal kawai kun kafirce bayan imanin sam ku kafirai har aka zo can ƙasa kuma surar su suratul munafiquna idza jaakal munafiquna qalu nashhadu ittakhadhu aymanahum da abin an zo za a tona sai sai tarar tsarin tsabin lalazi la'ila illahuwa wallahi fahimta wallahi mu ba haka duk Allah ya ce wallahi alam innal munafiqina lakazibuna ƙarya fa suke can yace ya halifuna lakum litardaw anhum to fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqina rantsuwar tasu ta iya amfana su tsakanin ku da su amma a tsakaninsu da Allah rantsuwarsu ba za ta amfane su ba to duka sauran madina za ka gane wata jadil ahlal kitabi suna jayayya da ma'abota littafi wa tuljimu afwahum ana dabaibaye bakunansu wa hadha huwa tabu'ul 'am lil qur'anil madani wannan ita ce gabammiyar sifa da ɗabi'a ta ayoyin da aka sokara ƙur'ani a madina to wannan fawai duk kafin ya shiga faɗar mecece maki mecece madani ɗin shi ne wannan dogon shimfiɗa ta yadda ko ba a gaya ma wannan ayan ta maka bace in kana ta daburan alƙur'ani da kaji wannan zaka ce wannan ta maka ce wannan ta madina Allah ka ba fahimtar alƙur'ani ka ba mu ikon tadabbari da kuma aiki da shi اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار to daura wannan satin ne amma ina ta tunanin zaben nan ko zai shafa harkar dauran nan ne zai shafa alamus da juma'a zai shafi zaɓe? zai shafa ba sai da yin yawwa asabar da lahadi ba riyadu sali ba karatu asabar ranar zaɓe lahadi sauraro ana sakamakon zaɓe na'am a cewa haka za a daga a insha Allah ba za a daga ai gara a yi a wuce wata abin ya damu mutane in Allah ya yadda ko yaya ne a yi kawai a ce ga wanda ya ci ga wanda ya faɗi shi kenan a huta a shiga wani abu eh kuma wanda suka faɗi Allah ya sa su rungumi kaddara Allah ya tsare mu da fitinar bayan zaɓe. To za mu yi dauran masu alhamu da juma'a ko? Ko? Ba, ko da akwai ma'aikatan zaɓe da yawa a cikinku. Su ma dai ai sai rani. To sau da aka dai kawai mu ci gaba da sanarwa za mu ci za mu yi dauran mu. Allah ya sa mu dace Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya Allah ya tsare abinki Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya ba mu managarta masu kishin addini masu kishin arewa Allah ya tsare mu da makiyanmu da waɗanda suke masu san hargitsa rayuwarmu da addininmu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك